أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وما أعجلك عن قومك يا موسى to alhamdulillah muna cikin surat faha kuma cikin kisar wato annabi musa wato muna cikin ta ubangiji yake cewa ma da zaka an kawo muka ya musa wato ne ya gaggautar da kai ga wato ka zo da ba tare da mutanen ka ba ba ya gaggautar da kai lima ji ne a da ahlu taurati zuwa wato ma alƙawartar karɓa a taura ya musa ya kai musa قال هم أولئك على أثري ala jeje hunsu ne ulayi ai wayannan bil qurbu suna kusan min ne daga yin ya tuna za su zo ala asari bisa wato gulli na bayana وأجلت إليك ربي لترضي ba jin ya ubangiji a jirgin na gaggawa zuwa ilaika zuwa gare ka ya ubangiji litar da zan ka yadda an yi ga yanyi ai ziyartar kari a larin za ka bisa yadda ka wakila ta ce aljawabu a jawabin nan a ta ya zo da intizar da yin wato hanzari da asibbi hasabbi zannihi gwargwadon zatansa wata hannufin masnuni jikin kuma wato maznunin abin zatan lamma kala yanda yake قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين ne sai Allah ta'ala ya ce mu dai wato mun jarrabu mutanenka bayan ka ai ba da firaki lahum bayan rabuwarka da su wa adallahu mustamiri samiri ne wato ya batar da su to fa abawul ijla sai suka wato fa abawu fa fa abadul ijla kai sai suka wato bautawa wato al'dan maraki فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
sannan Musa ya koma zuwa mutanensa garbana yana wato mai fushi min jihatin daga jihar yana fushi da su asifan ai mai tsananin bakin ciki ne قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا yace ya ku mutane kan ubangijin ku bai muku alƙawarin alƙawari bai muku alƙawari ba alƙawari wanda yake kyakkyawa kyakkyawa ai alƙawari shirkan na gaskiya Allah wuciya ku yauɗe ku Allah wuciya shi yauɗe ku taurata zai baku a taura فقال عليكم الأهد أمرتكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي to shi da na ubangijin ku ya alƙawari zai baku zai baku wato a taura afa tsala alaikum al'ahadu shin wannan mudda alƙawarin ne ya muku tsaye ya muku wato kowa afa tsala alaikum al'ahadu wato alƙawarin ne wato ya muku wato nisa ai mudda ta firaki muddin rabuwa ta iya ku gare ku am arattu ko ko kun nufi ne an yi hilla alaikum garbun min rabbikum wato fushi daga ubangijin ku ma'ana azaba ta same ku ko kuma ta jibta wajaba kan ku min da fushi daga ubangijin ku bi ibada ta kuma da ijira da bauta wa ku dan maraki domin kun bauta a dan maraki wato kun ga kun kaucewa hanya da domin ba a bauta wa kowa sai Allah tun da kuka bauta mu a dan maraki kuma kun kaucewa kun kaucewa wato hanya to shine wato kun nufin wato ku kun yi nufi wato azaba ubangiji ya wajabta azaba a kanku sai saboda wannan bautar shi ya sa fa halabtun mawidi kuka saba alƙawari na wata rabtun alwajiya kuka ban zuwa ba dina na قالوا ما أخلفنا موئدك na بملكنا sai suka ce a mu ne ba mu saba wato alƙawarin ka ba ba mu saba masa ba bi malki na ai musallatin ne ne ai bi kudratu na da ikon au bi amri na wato ko da wato ko kuma da lamarin mu ba mu saba maka ba ba mu saba wannan alƙawarin ba ولكننا أمنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها sai suka ce walakin na sai dai kawai zai cewa mu hamalla ko kuma hummilla hamalla auzaran mun ɗauki wasu auzaran ai askalan nauye-nauye mun je na tilkon da kayan adam mutane wato wa'annan mutane ne wato shine ai hulu tsomi fir'auna kayan ado na mutanen fir'auna ista'araha sun wato areta ne min da gwamnati wato wato sun ara ista'araha min banu isra'ila banu isra'ila sun wato sun aru wannan kayan adam min da gare su duk illati urfi saboda wato wani biki da za su yi za su yi fa bakiyat ayin inda sai ta saura a wurin sai ta saura a wurin ba za su bi su musu da kayan adam ba to faqa zamna ha faqa zamna sai wasu faɗa gamna ha sai muka jefar da ita ai da rana ha sai muka jefa ta dinara cikin wuta da amurin samiri da umarnin samiri haka zalika alqasami su ai kamar alƙaila kamar yadda muka jefa su haka nan ma wato kan zalika haka nan ma shi samiri ya jefa ba ba abu abin da yake tare da shi ne muliyi na daga kayan wato adan su mina turabi kuma ya jefa wannan kayan adan da kuma turbaya allazi akhadahu wanda ya ya ede shi min asar hafir faras jibrila daga wato gurbin kofatan masu dokin mala'ika jibrilu eh Allah rabbi da ati bisa fuska wato mai zuwa gashi nan fa akhadha lahum illam jasadan lahu wato shikenan wato fa akhadha lahu wato ijlan da ya dauko wannan kasar ta kofatan wato dokin mala'ika jibrilu to shi ne fa akhadha lahu ijlan sai fito musu da dan maragi aisha da mu ya kera musu shi min alburi daga wayannan kayan wato adan jasadan jiki ne ai ma'ana naman nama ne wa zaman da jini lahu huwaru yana da sauti ai sautin sauti zuwan da ake jin sa ai in kalaba ya juya kamalika haka nan da sauran turabi saboda wannan turbayar wannan kasa allati atharuhu alhayat wanda wato alamar gurbin wannan kasar rayuwa ce fi ma yuzu fihi cikin duk abin da aka sanya wannan kasar a cikin sa oh za abu ya sanya shi kuma ne a cikin wato wannan dan marakin ba da sauki bayan wato kera shi sai ya sanya wato wannan kasar fifan bihi a cikin bakin sa فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلسفين faƙalu sai suka ce ai asami ne asami ne da mabiya su sai suka ce haza ilahukum wannan shine Allah ku abun bauta wa ilahi wa ilahu Musa kuma shine ma wato ubangijin Musa eh farasiya Musa rabbuhu sai annabi ai farasiya Musa sai suka ce ai Musa ya manta rabbuhu ubangijin sa wala anan ya manta shi anan shine sai ta wani waje eh rubuhu yana neman sa qala ta'ala sai Allah ta'ala yace أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ayatu su su ba su gani ba ne an mu haɓa fata nuna sakila wa kuma haɓa hazuhu ai an hu cewa shi la yanzu al'ijiru ilaihim kaulan wato shi wannan ɗan bariki ba ya dawo musu da zance ba ya dawo musu da zance ai la ya rubu lahu jawabin ba ya musu radda wani jawabi duk abin da suka gaya masa ba zai ba su ansa ba in wata tambaya ma suka yi ba zai koma ya ba su amsa ba wai ba sa ganin haka ne ولا يملك لهم نفعا برا ولا نفعا to kuma baya mallakar barra wasu cuta lawan gare su ai dab abu ije ki ma'ana ba su ga cewa ba zai iya iya musu kowace i- irin cuta ba wala naf'a wala wani amfani jalabu wato ba su ga cewa ba zai iya janyo musu kowane irin a wato kowane irin wato amfani ba to fa kai fa yusta hazu ilaha wanda ba zai wato ije musu wata cuta ba kuma ba zai janyo musu wani amfani ba to ya za a rike shi abun bautawa ya za a ce Allah ne ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم يا ولقد قال لهم هارون والله حقيقة هارون يا جاي مسلمين قبله أي قبل أن يرجع واتو موسى تنجم أنا واتو أنه موسى يداو yace ya ku ne mutane inda ma fitintu Allah zai an jarabe ku bihi da shi
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا aure أمري yace dan dai ubangijin ku shi ne arhaman mai rahama fattabi'uni ku bi ni fi ibadati cikin bautar sa wa inu amri kuma umarni na fiha a cikin wato a cikin ta a cikin bautar قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى dan sai suka ce lan nabraha alaihi akjin ba za mu gushe ba muna dukuba a cikin ibadarsa alaihi wato a kansa ba za mu gushe muna yi masa ibada ba za mu dukuba mu ke yin ibadarsa ta yanzu a ilaina Musa har dai sai Musa ya dawo zuwa gare mu قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفأعطيت أمري قال موسى sai Musa ya ce ba zarzihi bayan da wasu ya ce ya kai Haruna ya kai Harunu ma mana aka me ya hana ka Isra'ila ta hun dallu yayin da gidansu sun bata bi ba za ta yi da bauta masa to me ya hana ka Allah ta tafi a yi ka bi ni tsalatin nan za a ce amma a sai ta amri shin ka saba na wani na ne bi ka matuka da zaman ka bai bi ka bi ka matuka da wato zauna wata bai da manya abu da gairar lahi wato gaban wanda wato baya bauta wa Allah قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسها إني خشيت أن تقول فرزقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال سيما هارون يسأل أن موسى يا ابن يا ابن أمي يا ابن أمي يا كي أو وانا تكسر الميم وفتي يا ابن أمة هو يا ابن أمي إيه أراد أمي أنا نبغى أمي ما هي جاتا wazikirha wato an fitar da a adabu da kalbi ya fitar da ga zuciyarsa yace ya kai dan uwana la ta akhud bi lihiyati kakka riko da gemu da gemu na wa kana akhadha dama annabi Musa ya kama gemu wato gemu shi Haruna da Jimali da hannunsa na hagu wala jira shi kakka riko da kaina wa kana akhadha sha'ra sha'rahu ya kuma kasance ya kama wato gashin kansa biyan yini da hannunsa na dama gadaban saboda fushi in yi hajjudu ni dai na ji tsoro da wuce ba suka da na bi ka to na ji tsoro wato an ta kula shi ne ka ce wato wato wato badalan min an yi ta ni wato da na bi ka to da wuce ba suka da na bi ka wala budda an yi ta ni jam'o ba matsawa wata wato wani taro na jama'a su wa'annan wato za su bi ni mimman nan ya abu da ina da wa'anda ba su wato ba su bauta dan malaki ba to sai na ji tsoron in sun ji mu ta gan mu tare da su mun zo wajen ka an ta kula sai na ji tsoron ka ce farrakta bayan da bani isra'ila kai haruna ka raba tsakanin bani isra'ila saboda idan na tashi na ce zan biyo ka maka bayani to waɗanda ba su bauta a tsammarikin nan ba na tabbatar tiri daga cikin su za su ce za su biyo ni eh saboda su ma abin ya dame to kaga za mu bar waɗanda suka bauta a tsammariki a can kuma za mu taho da wasu nan wajen ka to ina tsoron sai ka ganin da su kuma su ce ga wasu a can su ce to na raba kai wato bani isra'ila walam tarqub qawli kuma na san wato ba za ka saurari wato zance na ba shi ma ra'aytu cikin abin da na gan shi za ka cikin wani wato in ma na zo maka da wani dalili to ba za ka kalli wannan dalili ba
قال فما حقك يا سامري kada sai ya ce rubuce annan musa ce to me ya kai sha'aninka ya kai samiri me ya sha'aninka mai kira zuwa ga abin da ka aikata قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنظرتها sai shi wato sai zamani ya ce ai ni na san abin da ba su sani ba ne na san abin da ba sani ba ai alimtu na san malam ya alam muhu abin da ba su san shi ba su sau haka sai na yi danka danka min turami asari hajjir farasin rasuli sai na yi danka danka daga wato kasan nan ta wato ta gurbin kofatan wato wannan doki na manzon da aka aiko shi ne jibrila eh fana basu ha sai na jefa ta alƙaifa na jefa ta fi suratul ijli a cikin wannan sura kamari almusaji wato wato wanda ake wanda aka kera din wannan kasar dama wannan kasa ta kofatan dokin malaika jibrilu akwai asarin rayuwa a cikin ta duk abin da aka dauka aka zuba a ciki to shikenan sai aga kamar wato yana ra'ayi kenan yace to shi wannan kasar na ɗiba shi ne na zuba a cikin wannan wasu ɗan maraƙi wata za ta zaɓi فكذلك سولت لي نفسي yace to haka nan wasu sauwala fi nafsi zuciyata ta kawace mu wa alƙa biha wa ulƙiya biha wa alƙa ya jefa fiha a cikinta an na asiga an na asiga ƙabdatin sannu cewa riko min ƙabdatin daga wato danki min turabi babu kira daga ƙasar abin da aka ambata wa alƙadiha ya jefa wannan ƙasa a cikin wato wato a cikin wato wannan wato ɗan maraƙi an asaba shi ne shi ne ya yi rikon ƙabdatan danki min turabi babu kira wato wato na daga wato an akuza kai an akuza na riki ƙabdatan wato danki min turabi babu kira daga ƙasar abin da aka ambata wa ulqiha jefa ta alama la ruha lahu bisa abin da bai da ruhi eh to yasiru lahu ruhun sai ruhu ya kasance gare shi wa ra'aytu qawmaka la ga mutanenka salamu minka sun ne ma gare ka an tasala lahu ilahan ka sanya musu abun bauta to fa haddasa ni nafsi sai zuciyata ta zantar da ni an ya kula zalika ijlu ilahahu wato wannan dan marake ya zama shine abun bautar su
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال sai annabi Musa ya ce to ka tafi eh da bainin bayyana daga tsakanin mu, mun kore ka fa inna laka ya kasance gare ka fil hayat ala muddar rayuwar muddar rayuwarka an ta kula ka faɗa da mara aiki ga wanda ka ganshi ka ce masa lani ta haka eh ai la taqribni kar ku kusance ni fatana fatana yaji mu sai ya zama yana wato imuwa yana yawo filbari yace a cikin daji wa idan masa ahadan idan ya shafi wani mutum daya aw masa hu ahadun ko kuma wani ya shafe shi to humma jami'a duk sai su yi zazzabi
فإن لكم إذا لم تخلفا yanzu wato ba tsawarta ta kasance gare ka da azabi ka saboda yi maka azaba lan tuhlifu hu ba za ka saba masa wanda ka sai lillahi ai wato lan ta giba an ba za ka fa kuma an ho gaban wannan ma tsawartar wato da na ajiye maka lokaci wato ma tsawartar ta ba za ka fa ku au a wannan ba ko bai fadi ha wato da kuma fata ta wato lan tuhla fa hu kenan ai bai wato bai fadi ha ai bal ku ba wato za a tashe ka ilaihi zuwa ga wannan wato ma alƙawartar وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه الساعات فلنحرقنه ثم لننصفنه wato wanzur ila ilahi ka duba zuwa ga wato wannan Allah naka allazi zalta alaihi akiman azduhu da zalzalalta ne bilamai eh ulahu ma mahsuratu huzifat tahkifa ayoyi ka duba zuwa ga Allah naka allazi zalta wanda binka ka dawama akifan kamar mai dukufa alaihi akan sa ayi mukima kana mai wato dukufa ta abudu kana bauta masa lan harriqannahu wallahi zamu kora shi bin nar da wuta kuma lallai su balla wuta don kuma wallahi zamu sheke shi lasa shekewa biliyan ma cikin kogi ai da zurihi zamu sheke shi fi hawa'il bahri a cikin wato wato iskar nan ta gogi wa fa'ala musa musa ya ayyana musa ya aikata yadda ya faɗa din nan ba da zabihi bayan wato wa fa'ala musa ba da zabihi ma zakarahu annabi musa ya aikata abin da ya faɗe shi din nan ba da zabihi bayan yanka wato dan marakin
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو kaɗai dai ubangijin ku macancancin bauta shine Allah allazi la ilaha wanda babu abin mota cancanta illa huwa sai shi وفي كل شيء ma علما ilmin sa ya yalwaci kowane abu tamyirin muhawwalin min al-fa'il ay wasi a ilmuhu kullu shay ilmin sa ya yalwaci kowane abu كذلك نقصه عليك من أنباء ma ما kan kama ai kamar yadda muka kissanta kai kama kasasna ya Muhammad hajjil kissata kamar yadda muka kissanta wannan kissa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka nan dai na kusa alaika muke wato kissanta gare ka min an ba'i ma karsa baka daga labaran abin da ya riga ya min al'umar daga al'ummatai وقد آتيناك من لدنا ذكرا wallahi hakika mun baka wato zikira mun baka qur'ana alqur'ani min ladunna min indina daga wajen mu فمن أعرض عنه فإنه يحمل yawon kiyamati wuzara duk wanda ya kau da kai an huga bayan su falan yomin bihi bai imani da alkurani ba to fa inna hu ya hamilu wuzara shi zai dauki wato abin dauka mai nauyi yawon kiyamati ranar alkiyama ai himla wato abin- abin dauka sakila mai nauyi ne da ismi na daga zunubi خالدين فيه kuma yana mai dawwama yana mai dawwama fihi a cikin wato azabin wannan laifin وساء لهم يوم القيامة jumla wato abin ɗaukar ya munana lahum gare su duk irin wa'annan masu ɗaukar wannan laifin to wannan abin ɗaukar ya munana lahum gare su yawan kiyamata ranar alkiyama tamizin tamiri ne mun fasir mai yin fasara lil damiri ga damiri wato shi sa'a cikin sa'a maqsud lil zanni mahzumun tadbiruhu wuzuru eh ma'ana wato wa sa'a lahum yawan kiyamati wato himlan wato wato ma ma- ma- wato maqsud lil zanni shine wuzuru wato laifin nasu ya munana يوم ينفق بالسور والعصر المجرمين يومئذ durin a wato ranar da za mu yi busa wato filsuli a cikin wato kaho shine wato kaho annab hatu saniyat wato busa ta biyu mun san za a yi busa busa guda biyu akwai busa ta farko wacce za a yi wacce da halitta za ta mutu eh ita ce busa ta farko to sai kuma busa ta biyu tsakanin busa ta farko zuwa busa ta biyu shekara arba'in ne za a yi shekara arba'in sai kuma a yi busa ta biyu wasu kowa duk wani wato wanda Allah ya wato ya halitta ya bayan ya mutu to za a tashe shi kuma eh ubangiji zai tashe shi wato kuma sai a tafi taron alkiyama za a je wajen hisabi shi ne ubangiji yake cewa to ranar da za a yi busar a cikin kaho busa ta biyu to wannan sirrin mujrimi ne za mu taro mujrimai su ne kafirai yau mai zuwa wannan yini zurkan suna masu jajayen ido zurkan uyunun ma jajayen idanun ma a tawadin tare da bakin bakin wujuhin fitakunsu da ka gan su za ka kusa sun sun su baki kirin zub da duk wanda yake irin wannan layin to dama ba kan ma a zo wato warewa to ta sifarsa da kamanninsa to za ta bayyana za a ga ba ba ba alama wato rahama tare da su su sa kun su baka kirin kuma suna fagamniya ba su san ma wato halin da suke ciki ba
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا asira ya tahaba suna suna sirrin da lahum tsakanin su ai ya tasabuna suna wato yin sirri tsakanin su eh ai in da bisu muna na malamin su wa tasajin zina tuya da shafi ai ba ku zauna ba fi duniya a duniya illa ashirin sai dai goma minan layali sai daga dara ya ji a yamin hada wato yininta ma'ana kwana goma kawai kuka a duniya eh wato wannan yana wa'annan suna gaya wannan
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة من لبثتم إلا يوما ubangiji ce mu ne masana da abin da suke faɗa ji za ta cikin wannan ai laisa kama kama tsalu abin bai zama kamar yadda suka faɗa ba in ya kula amsaluhu tariqatan yayin da wato mafi wato adalcin su tariqatan a wato tafarki jiya cikin za yake cewa illa bisun ai ba ku zauna ba illa yawan sai dai yini yastaqilluna suna karanta dukkanhu wato zaman su cikin duniya a duniya jiddan kwarai lima ayyuhu saboda abin da suka gaishe da ayyuhu da lahira wato min ahwali hannun daga abubuwan tsoron lahira ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا to suna tambayar ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an jibal duwar wasi eh duwar wasin nan kaifa takunu ya za ta kasance yawan kiyama ta ranar alkiyama eh duwar wasin cikin kasa ya za su kasance to fa kullahu ka gaya musu ka ce yanzu buhara bi nasra ubangiji zai dandake ta dandakewa eh bi an yi kwace ta haji ne dandake ta karram da kamar yashi a sa'il mai gudana sun mai fi ba sannan ya tuman yadda yake birrihi birriyahi da iska eh kamar ba taɓa yin ta ba ita ma kasar kamar yadda muka faɗa kwanakin baya ai sa za a naɗe ta ƙasa sabuwa Allah zai shimfiɗa wacce aka ce fara ce ita ba a yi laifi a kanta ba eh to a kanta kuma za a tsaya halitta duk akai za a yi musu hisabi فيذرها قاعا صفصفا لا زعيم فيها عوجا ولا amta أمتا to sai zaruha sai ubangiji ya bata ka'a ai mun ba su da wato abin shimfiɗawa a shimfiɗe safsafar ai wato mun sauya madaidaiciya la ta rafi ha'i wajen ba ka ganin wata wato karkata ma'ana ko ba ka ganin wani wato kwari a cikin ta ai in hifaran sun koyawa wala amsan wala kuma ɗaukaka irtifa'an ɗagawa ba magana irin ta ƙasar duniya ba ce wani guri ka zo ka samu tsauni eh, sai ka gangara sannan kuma ka kuma hawa tudu sannan wani gurin ka je ka gangara a'a za ka ganta a shimfiɗa kawai take babu wani kwari babu wani tudu kowa yana eh, aka ce ranar lahira ma kowa zai ga kowa kowa abin da za a yi masa idan dai wato yana mana mutum wato ya tsaya matsayin za a yi masa hitabi bai samu wato falalar cewa za a yi masa ardu ba to kowa ma sai ya ga irin hisabin da aka yi wa kowa eh da rana ce da babu koyon komai eh komai za a bayyana shi a fili saboda haka abin da za a wata kuma kana koyi za a wannan ranar zai bayyana Allah ma zai bayyana kowa ma zai sani saboda haka sai sai to duk wannan fa abin da muke faɗa dai tun kwanaki muna faɗa Allah yana tabbatar da maganar sashin alkiyama alkiyama alkiyama alkiyama za ta zo saboda tana daga cikin abubuwan da kafirai suke inkari suke ta sokewa to Allah yana tabbatarwa akwai ta za ta zo kuma duk za a yi hisabi kuma za zo aka yi hisabin ga irin nau'in kowa wayanda suke kyautata suke aikin alheri suke imani da Allah ga irin yadda za a gan su ga kuma yadda za su tafi wanda kuma suka yi kafirci su kuma ga irin kamannin su ga yadda za su tafi يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له yau mai nan a wannan wurin da za a wato dan da ke wannan wato duwatsu ya tabi ona da'iya wato ai mutane baki ɗayan su za su bi mai kira ba'dal qiyam bayan tashi min al-qubur da kaburbura za su bi wannan mai kira ilal mahshar zuwa ga taron mahshar wurin da za a tara kowa a hisabi wato taron tashin alkiyama kenan za su bi shi da sautihi da sautinsa huwa israfilu shine wato malaika israfilu ya kulu zai zama yana cewa hannun mu ila ardar rahmani ku ku bijiro ku taho zuwa ga wato ku zuwa ga wato bijirarwa ubangiji ne rahama ma'ana ku zo za a kai ku ubangiji ne rahama kuma za a yi muku arzu to shi yasa wani suke cewa tun da wato a wajen faɗarsa ya ce ila ardin rahman tun da wato ya faɗi rahman a ciki to wato za a sami wato sauki a cikin rahama ta ubangiji da cewa hadin mu ila ardin muntaqin to kaga da وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا hamza wa hasad al-aswat aswat dukkan sautuka sun yi shiru ma'ana saka na sun mutu eh lin rahmanu ga ubangiji mai rahama balata balata mau ba abin da zaka rika ji illa hamsa sai dai wato sautu a il agadani shi ne sai dai kawai ka rika jin wato tafiyar wato takawa a agadamu diga digai ba magana ba abin da zaka ji sai dai ka ji kawai ana ta tafiya sab sab sab sab kawai abin da zaka ji kenan to an tafi an yi kira shi na kalli a cikin shirwar kamar illar mahashar zuwa gun taron alkiyama ka sauti a fadin ijin ibili kamar sautin wato kofatan wato raƙumi haka za ka ji shi makiya cikin tafiyarta haka za ka ji kawai tafiya za ka ji ba za ka ji sauti na wani wata magana ba ba za ka ji ko wani numfashi ba ko wani nishi a'a kawai ma- a ƙarar tafiya kawai za ka rika ji don kowa wakacin tafiya yi eh sa ayi wato Allah ya kiyaye mu mutan da hankali to ai ko wannan ma ya isa ma mutum a cewa to ya duba kansa in dai irin waɗannan abubuwa da ake karanta a cikin alkur'ani bai zama darasi ba to yaushe kuma me ya zai zama darasi ai ba wata magana ba wani wa'azin da ya fice alkur'ani babu babu wata shari'a da ta fi alkur'ani duk abin da za ka yi bai fice cikin alkur'ani ba komai za ka ke nema za ka samu wanda ku alkurani bai shirya da shi ba ba zai shiri ba ba zai shiri ba
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من زين له الرحمن ورجع له kaula قولا yau mai nuna wannan yini la ta bu shafa'atu ceto ba ta wato amfanin ahadan wani ɗaya wani mutum illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji ne rahama ya izini gare shi an yi su lahu a ceto gare shi wa radiya lahu qawlan wato ya yadda da shi qawlan bisa zance da an ya kula shine yake la ilaha illallah
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ya alamu ma bai na yi shi Allah ya san abin da yake gaba gare su min umurul ahirati daga wato lamuran lahira wa ma hazum da abin da suka baro a bayan su min umurul duniya daga lamuran duniya wala yuhiduna bihi ilma su ko ba sa kewaye ilimi bihi da shi ai la ya'lamu zalika ba sa san zalika wannan wato shi yasa malamai suka ce wannan aya wato ita wannan aya da aka eh, da aka faɗa cewa yau wa zin latan fuku shafa'atu illa mun azin zuhur rahmanu wa radiya lahu qawlan wannan ta nuna cewa da dalala a bisa tabbatar ceto eh za a yi ceto a haƙƙin waɗanda suka yi laifi eh za a yi ceto kamar yadda ina jin a gurin Buhari ne da zu muka yi maganar ceto cewa za a yi ceto magana sallallahu alaihi wasallam shi ne fara yi shafa'atul kubra sannan bayansa manya za su yi annaba za su yi manzanni za su yi waliyai za su yi har ma bayan Allah za su yi kai mumini ma wanda ba bai kai wani matsayin ba in ya zan shiga aljanna sai ya ce ina wani makoci na kuwa sai ya yi bai zo ba ce a su ya wani ji ai ka ce in aka shiga aljanna za a ji daɗi to ni ko ban ji daɗi ba ya kusa da ni sai ya ce to a kira oji sai kaga na an yi ce to eh an yi ce to eh to wani haka suke cewa kamar yadda shi jamal ya kawo kuma hazin ma ya kawo yake cewa hazin ayatu min aqwad da la ilaha illa thubuti shafa'at fi haqqin fusani la anna qawla huwa radiya lahu qawlan eh yakfi fi silhi an yakuna Allah an yakuna Allah ta'ala qad radiya lahu qawlan wahidan min aqwalihi wa hadhihi al-ayatu wannan aya wato tana daga cikin mafi karfin dalilai ala subuti sifati bisa tabbata ceto bisa wato tabbata ceto a cikin haƙƙin fasikai domin faɗinsa cewa ubangiji ya ce kuma ya wanda ya yadda masa zance a ya tafi ne yawa ya tafi ne ya isa a cikin gaskiyarsa Allah ta'ala ya zamo wahidan ya yadda masa wato zance ƙwaya ɗaya da cikin wa daga cikin zantukansa fasiki kuwa رضي الله hakika Allah ya yadda na akwalihi daga wasu zantukansa shahadatu Allah ilaha illallah ya yadda da cewa ya ce da ba abun bauta a zanzanta sai Allah وجب أن تكون الشفاعة نافعة lahu wato sai ya zama cewa ceto ta kasance mai amfani lahu ganin ji وأنا في الوجوه للحي القيوم wato dukkan fusaku sun kankan da kai da hayi ga raye alƙayyumu da wannan shine Allah وقد خاب من عمل ظلما duk wanda ya ɗauko zalunci ya zama da akwai zalunci a kansa shine shirku tara wani abu wata da Allah to wannan ya taɓe ya zama taɓaɓɓe domin babu babu taɓewa irin mutum ya je lahira wato yana ya ɗauki wato ya tara wani abun bauta da Allah wannan shine shirku
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما wala harma ولا هضما duk wanda ya aikata aiki mina salihati daga ayyuka na gari ai a ta'ati biyayya yayi wato ayyuka na biyayya kuma yana mumini to ba zai ba zai kai ji tsoro ba zai ji tsoron zalunci ba eh duk ya da cin da ƙari shi sai ya ci a cikin muna na yi kansa wala hadma wala kuma wato wato tauyewa da naƙasin da tawaya min hasanati da kyawawan ayyukansa eh duk wanda yake mumini ya imani da Allah kuma ya aikata aiki nagari to kai ji tsoro a lahira eh ba wani maganar tsoron kai ji tsoron za a zo a ƙara masa wato munanan ayyukansa ko kuma za a rage masa kyawawan ayyukansa ba ma shi ba kowa ma abin da yi ba za a ƙara masa laifi kaya ɗaya ba kuma ba za a rage masa kyakkyawan aikinsa ba duk mutumin da ya yi wato munanan ayyuka aka ji hisabi to ba za a ƙara masa wani abin da bai yi ba sannan kuma kyawawan ayyuka duk wanda ya kyawawan aiki ya je to ba za a ce an rage masa da kyawawan ayyukansa ba komai Allah ya sani duk kankanta abu Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون to waka zalika to waka zalika haka na ai masu fi ne Allah ka zalika da kusu kenan ai misalin inzalin ma mu jira misalin saukar da abin da aka ambata to haka nan ma anzalna muka saukar da shi alqur'ani sai da qur'anin abin karantawa arabiyan balarabi wasan rahuna fihi min alwa'id muka mammaita wato narko fihi a cikin sa wato duk magana ta narko mun mammaita ta lallahu zai ta kula shirka ko mutane wato sa ji tsoron yin shirku au yuhdisu أو يحدث لهم ذكرا ko alqur'ani ya fa- faran musu wato da zikiran wato an fito nan gare su wato wato ya fa ya kisanta musu abubuwa eh kisanta musu abubuwa wato bi halaki man taqaddamu da halakar wa'in da suka gabace su ne umami daga al'umma sai fa ya tabiruna dan su izina da irin abubuwan da wato irin abubuwan wato da ya gabata dama shi ne kamar yadda wato yadda muke faɗa cewa wato shi kissanta wa'annan abubuwa Allah yana kissanta wa'annan labarurruka baki ɗayan su a cikin alkur'ani eh na farko dan manzo Allah ya ji abubuwan da aka annabawan da suka gabata wa'annan za su zama wato wato za su zama wato wato fatiliya ne hakurkurtarwa ne ga irin abin da ake masa sannan kuma al'ummar su ji irin abin da ya gabata cewa wa'anda suka sabawa manzanninsu ga irin abin da aka yi musu eh saboda su kuma su ɗau darasi cewa kasi irin abin da wa'ancan al'umma suka yi dan wa'ancan al'umma sun yi barna sun ƙaryatar da manzanni sun ƙi karɓar imani to amma ga irin sakamakon da suka samu saboda haka shi ne fa'idan ta ake ta faɗa wannan kisosu ga nan allama Allah ta'ala nabiyahu فتعالى الله الملك الحق Allah ya ɗaukaka almaliku wa mallaki alhaku tabbatacce ya tabbata amma ya ƙuli mushriku na gaban abin da mushrikai suke faɗa
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك wahayo وحيه kakkai gaggawa bil qur'ani da qur'ani ai bi qira'ati da karanta shi min qabla an yuqda ilayka wahayu gaban a ƙare maka wato wahayinsa ai ya furugu jibrilu tun kafin jibrilu ya ƙare min iblagi wato daga riskan maka da shi eh to saboda haka kakkai gaggawa domin irin wannan ta sa Allah yake faɗa a can cikin wato sabi yake cewa sanu in ka faɗa kansa la tu harriji yin lisanaka fi ta ajalan ji inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce rabbi ya ubangiji ka ƙara min ilimi bil qur'ani da qur'ani wa kullama unzila alaihi shay'un dukkan da aka sauke masa wani abu ko kuma dukkan da anzala alaihi wa eh, unzila alaihi shay'un dukkan da aka sauke masa wani abu da minhu daga cikin alqur'ani za da bibi ilmu wato sai ilimin sa ya ƙaru bibi da wannan abun to nan Allah ta'ala ya sanar da annabinsa da shi ya wato karɓar Qur'ani Abdullahi dan Abbas ya ce Alayhi salatu manzala ya kasance yana wato riga Jibrila ya sai ya karanta Qur'ani kafin mala'ika Jibril ya kare daga wahayi don wato kiyayewa da kuɗi a bisa wahayin da kuma wato wato wasu makasar sautansawa alal qur'an alal qur'an musu qur'ani dan tsoron wato mantuwa sai Allah ya hana shi Allah nika ga wannan Allah ya saukar da kakkai gaggawa da wato karanta qur'ani kafin wato a gama maka wahayinsa wa haza wannan kamar faɗin Allah ne da yake cewa la ta haribi lisana ka ta talabi alama ya ce
ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له أزما wala kan ahilla ila adam wallahi ahilla mun yi wasiya ila adam ila adam zuwa ga annabi adam ai wasiya hu mata wasiya Allah ya kula min shajar cewa kai ya ci wannan itaciya ta aljanna min qablu ai qabla asli sun gabancin sa guda daga ita fadaciya ai fata raka shikenan sai ya bar ahadana wato wato umarnin mu walam najid lahu azma ba mu samu wato kamar ciki gare shi ba ai masabran da hakuri amma na haina gaban abin da muka hane shi an gaban sa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ka tuna yadda muka ce da mala'iku ku sujada ga adamu فسجدوا إلا إبليس أبيه fasar da dole sai suka yi sajada eh illa iblis sai dai iblis ne kawai bai yi ba wa huwa abul jin shi ne uban aljannu kana yashabul mala'ika ya zo yana abujan mala'iku wa ya abudullah yana bauta Allah ma'ahu tare da su to shi ne kadai a baya iya sajada eh a baya kana sujudu ga bunin sajada da adamu ga adamu tsara shi ne sai ce ana khairun minhu ai na fi shi ya zan masa sajada
وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولنرزك فلا يخرجنهما من الجنة
faƙulla sun muka ce ya kai adam inna haza sannu dai wannan wanda ya ƙi masa fuska su jiran nan ta gaisuwa maƙiyanka ne ko maƙiyan matarka ne hawa to kakku ya je ya fitar da ku nuna jannatu daga aljanna fataska aika tsamu sai ka wahala ita ma kuma ka sa su shiga cikin wahala bil harfi ka wahala sai kuma bil harfi da noma wa zar'i da shuka wal hasan da kewa da girbi wa tahani da kuma wato nuka wal khubz da yin gurasa وغير ذلك دون ولا واقتصر على واقتصر wato ubangiji ya ya iyakance alashi tsahu bisa wahalar ta shi adamu bai faɗi magana ita ma cewa na na hawa za ta wahala ba eh sai tsaya akan cewa fata ta balle kai ka wahala sai shi to li annar rajula saboda namiji ya tsashi yake yin tsawaniya alazar zai ta yi da matarsa eh a shar'ance namiji haƙƙin matarsa yana kansa kamar yadda muka faɗa kwanakin baya eh saboda girmamawa da musulunci yawa mata eh mace ma ba a wajabta mata ta ci da kanta ba kaga yin ci da kai dai ai sai ta ci zaka rayu to an farnanta wanda zai ci da ita ga wani dole in ci da ke in ba wani sai wani in ba wani sai wani in ba wani sai wani to shi yasa ubangiji yace sai ka wahala saboda duk abin da wato zai za a yi na wahalar rayuwa a kansa take ba akan mata yake ba إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري illa laka Allah ta jiwa kai dai wato ba za ka ji yunwa ba fiha a cikin dola ta are wato ba za ka yi wato tsiranci ba وإنك لا تجمع فيها ولا تضيء duk wannan ba a cikin aljanna ne eh a cikin aljanna eh ba za ka ji yunwa ba ba za ka wato tsiranci ka zama ba ka da kaya ba kai kuma ba za ka ji kishirwa ba a cikin ta eh ta kishi ba za ka ji kishirwa ba ba za ta dahe ba za ka shiga cikin rana ba ba za ka kai kana jin ka shiga hancin rana ba eh la ya hasul laka harun harun shamsi zafin rana ba zai zo ya same ka ba eh hamsu sabu shamsu buha wato ranar hantsi ba ta same ka ba lil tifa'i shamsu ya shamsi wato saboda koruwar rana fil jannata aljanna koruwar wato ita rana babu ita eh balle ka ce wato zaka samu rana domin an samu rana wanda an ka shiga hantsin kana jin daɗi nan gaba ana tafiya ana tafiya sai ya zama zafi kuma eh sai kuma ya gaje ka to da aljanna ko babu damuwa a cikin ta
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ to shi kenan fa wasu ilaihi shaitan sai shaitan ya masa wasuwaci a zuciya kala yake ya kai adamu ba zan shirye da kai ba a bisa wasu itaciyar dawama allati ya harudu manya a kullum ina wadda wanda shi ya ce daga cikin ta zai dawama a cikin aljanna wa mulkin da mulki la yabla wanda ai la yabla ba zai kare ba wa huwa lazimul khulud shi ne wato lazimul alkhulud dawama
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة to shi kenan wato ya riga ya riga ya ya wato ya roƙe su ya gaya musu wato abubuwa wanda yake ba haka ba to fa haka la sai suka ci ai shi annabi adam da nana hawa sai suka ci min har ga wannan shat wannan itaciyar da aka ce kasu ci to suna ci fa badal lahuma sawatuhuma to shi kenan sai al'auran su sai ta bayyana gare su ai zahara li kullin minhuma wato qubuluhu wa qubulul akhar wa duburuhu kowanne daga cikin su sai gabansa da gaban dan uwansa da bayan su sai bayyana gare shi kowa sai zama da yana ganin wato gabansa al'aurarsa da al'aurar dan uwansa gaba da baya saboda duk sifa ko ta tafi eh wato ne kullum minhuma sau'atu sau'atan wato sau'atu kowanne an ambace shi sau'a wato mu abu muna la'annan ki shafahu domin wato yayewarsa ya su sahibahu yana muna nawa wato ma abucinsa eh duk mutumin da shi kenan bai sani ba kamar ko wandansa ya cire ko kuma wato ba riga aka ga al'aurarsa to sai iji a zuciyarsa babu daɗi wannan sai ya dame shi to shi yasa ake ambatan ta wato sau'a eh wato eh wato wato ba ainihin sunan ta ba kenan amma saboda tana munana wato tana munana wa wanda aka ga nasa sai aka ce a faɗa mata haka saboda alkunya faɗan sunan al'aurar waɗanda sai suka haɗu ya fi fana alaihi ma wato nuwar aljanna wato suna dan damfara wato ganyen wato itatuwan aljanna alaihi ma akan su saboda wato ne ta tira gidan su su da su su su da wato da ganyen duk kaya riga ya zube shi da sai suka rika ciro ganyayyaki na itatuwa kuma suna lullikawa a gaban su da bayan su dan dai su samu a samu abin da zai sirce su saboda wannan cin ya sa kawai cin ne kawai ya sa suna ci su shi kenan sai kuma bai zama da ba su da sutura a jikin su wa asai adamu rabbahu fagawe wa sai adamu rabbahu wato annabi adamu wato ya wato ya wato kauce umarnin ubangijinsa fagawa wato shi kenan wato sai ya wato sai kauce bil akli da ci an shajarati gaban wato wannan itaciya wato sai zama da ya ci eh ya ci wannan itaciya wacce aka ce kai ya ci ta eh to wannan cin sai ya yi masa wannan abin da ya same shi walam kai sani cewa sako aiki ne wanda yake abin haramtawa na watsaya ya afku an ƙasdin da nufi an ƙasdin da nufi ilaihi zuwa gare shi wazallatu wato wato darbewa kuwa wannan ba wato ba ba laifi ba ne kamar mutum wanda daga wanda ba su kafa daga gare shi ba fasa niyya ba bai niyya ba kawai kuskure ne ya same shi eh ba niyya a ciki wato wannan wannan ba ne shi bane domin ita suna ne ga wato aiki wanda yake na haram ba wato abin nufi ne a cikin zuciyarsa ba ga wanda ya aikata shi wato sai dai kawai ya abu ne da aiki wanda yake abin halattawa a manufarsa wato yin wato furcin wato sunan ma'al wato laifi sako ala sallatu bisa wato darjewa a cikin wannan aya majazi ne ba wai ala hakikati ba ba hakika bane majazi ne domin annabawa ƙarshe ya tabbata gare su wato Allah ya kiyaye su ga buran wato aikata karamin laifi ma balle babba ba wa ba ma wato daga darjiya ba a wajen mu da kuma adam da sha'ar wato abu da kuma gurin wasu sakin askariyawa malam wahabu ya ce yayin da wato kukan annabi adam ya yi yawa sai Allah ya umarce shi ya ce la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li kai da ke yan masu wato yin ranwaye sai annabi adam ya faɗi wannan addu'ar sannan sai ya ce ka ce kuma subhanaka la ilaha illa anta amiltu su'an وظلمت نفسي فارحمني خير انت خير الراحمين sannan sai annaba da ya faɗa to sai makala sannan sai Allah yake da shi ka ce subhanaka la ilaha illa anta annabtu su'an wa zalamtu nafsi wa tuba alayya innaka anta tawwabu Abdullahi dan Abbas Allah ya ji da su yace wannan kalmomi wacce Adamu ya tafe ta daga wato ubangijinsa wato wato wanda annabi Adamu ya tafe ta daga ubangijinsa wa'annan kalmomi ne aka faɗa wa'annan addu'o'i annabi Adamu ya same su ne daga ubangijinsa an karɓo daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ji da shi kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da wato annabi Adam ya farci da kuskure kana ce ya ce ya ubangiji ina roƙonka saboda haƙƙin annabi Muhammadu ka gafarta mu sai Allah ta'ala yake da ya kai Adamu ya baka san Muhammadu ba bayan ban halicce shi ba قال في أنبا أنا يوسف domin kai ya ubangiji sanda ka halice ni da ikonka ka ba su ka buta min daga ruhinka sai na daga kai na sai na gani akan makangen al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi to da na wannan sai na san cewa kai dai wato da na ga wannan sai na san cewa kai dai baka raba wani suna da sunanka ba sai dai wato sunan wanda yake mafi soyuwa halitta wajen ka sai Allah ta'ala ya ce na annaba Adam ta yi gaskiya ya Adamu shi dai shi ne mafi soyuwa halitta a wajena na yi maka gafara ba dan Muhammadu ba da ban halice gaba bai haƙi ne ya rawaito wannan hadisin to kun ji ba bai haƙi ya rawaito wannan hadisin shi annabi Adam kuma hadisi ne gashi ingantaccen hadisi ko da ke wani zamani muke ciki idan hadisi ne dace da ra'ayin wani sai ka ja ce da iji ne amma ne yana ta nuna martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh annabi Adam gashi Allah ya ce masa ba dan Muhammadu ma ni da ban halice ka ba eh to aka dan manzo Allah da aka halice ko bai ma dan manzo Allah eh sallallahu alaihi wasallam wannan yayi kokare da gaske
ثم تبدأ wa'annan addu'o'in fa muka ce ya kamata a rubuta akwai su jiyan ma da muka ce a rubuta ta ko a takarda daya a rubuta dan foto kofi a yi wanda jiya ne ma a bashi dan addu'o'i ne yanzu lokaci ne da yake bukata addu'a eh addu'a da ma ta ana bukata addu'a amma ba irin yanzu saboda yanayin da ake ci a kokari duk wata fa'ida an faɗe ta to a kokari a rike ta a kokari a ga cewa an samu an yi amfani da ita eh musamman wannan eh a san ma ga tawassulin da ake a ya yi tawassuli ban da wannan ma ai ga addu'an makaho ta yadda da hadisin buhari illa kalila eh addu'a addu'an makaho ai an san dalil ne ya ba da ita kuma aka buga ta kuma tana nan a cikin buhari wanda maza na ya koya masa je ya tawassuli da shi kuma ya tawassulin Allah ya bude masa ido saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wayannan an daɗe da yi su da buga su za su je sahara ya kamata a samu lokaci duk a sake buga su don wato yan wasu don samu don yanzu wannan da salatul istihara da addu'an makawo akalla ina jin yanzu sun fi shekara hamsin da sanda aka buga su sun hauka shekara hamsin to ko ba na ji an kuma buga to ya kamata a da bugawa mai bukata a bashi eh so
ثم انتبه ربه فتاب عليه وهديه sun majtabahu rabbuhu sannan ubangijin sa ya zaɓe shi aikan rabbuhu ya kusantar da shi fata ba ne ya karɓi tubansa ai kabila taubata ya karɓi tubansa wa hada ai hada ya shigar da shi ilal mudawa mace su da fusa dawama alal taubata su da tuba wato kamar yadda yanzu ma kabila ya faɗa a cikin wannan kissa wato annabawa ma'asumai ne eh ba ba sa ba ma za su yi sagira ba ballantana ma a same su da kabira karamin ma laifin babu balle wato babban laifin babu ko babu babu shi yasa dukkan da aka zo irin wato kalmomin da suke nuna ko wa'ansu abubuwa kuma ko laifi to akwai yadda ake fassara su shi yasa za ku ji an fassara su ba magana fassara ta wannan wato kamar wato gundarin bakin ba walam kai sani cewa wato kuskure da mantuwa na yana afkuwa a wajen ma'asumai wato a cikin tashiri'i da kuma abubuwa na maslahar jama'a kamar yadda yake an saba da shi ana ganin sa a cikin nasosi na shari'a wato ambatan Allah ga wannan a cikin haƙƙin su ma'asumai yana daga wato ɓangaren yana daga cikin babu wato kyawawan wato ayyukan mutane na gari shi ne wato kurakuran mukarrabai eh mun bayanin ma mun wannan bayanin wato mukarrabi abinda wato wato gama gari zai yi ya zama wato ya samu lada to mukarrabi ta iya yiwa in ya yi shi shi ya zama na wato an kama shi da shi eh mun wannan bayanin kwanakin baya da abinda ayyuhan nasu za su yi to kaga wayansu kamar manya ba za a ce za su yi shi ba sai ya zama musu sun kaga laifi ne eh
نعم an na kawo misalin zakin nan misali da muka kawo na zaki eh yaron da na hau kansa wasu tana neman sa ta zo ta gani sai ta ganje akan zaki sai ta faɗi ta suma eh da ita matarsa da ta zo ta ga dan yaro a bayansa sai ta rike masa faɗa ya za ka bar yaro yana kan bayan ka mutum baka cinye shi ba shi ne bai ce masa komai ba amma suna tsaye da shi da matar uwar ta ta ta ta damu ta tafi tana ta neman ɗan sai yo daji kawai sai ta ga yaro akan zaki tana ganin zaki da ɗan kawai sai ta suma ta faɗi sai zaki ya kalli masu shi su kinga wancan ta sani amma wannan da yake kai na bai sani ba
قال هدفا منها جميعا Allah sai Allah ta Allah ce da annabi Adam da matarsa da Laha wata ce ku sauka ba jami'a ba ku injida ku sauka da masamaltu ma alaihi da abinda kuka tattara kan su min zuriyati kuma daga zuriyar ku min ha daga aljanna jami'an baki ɗayan ku بعضكم لبعض عدو shajin ku ai babin wato shajin zuriyar zai zama makiyi ne libanin ga shaji ai mun zulmi ba zihin babin saboda zalunci shajin su ga shaji in an zako kuma duniya to shi ne za a kan gogayya da rigima wannan ya zalunci wannan wannan kuma ya zama da ya ci haƙƙin wannan to shi ne duk rayuwar da ake ciya yanzu فإما يأتينكم مني هدى to idan dai wato shari'a zai ilga mu ne in a shafiya bi ma albasira yace in dai wato shari'a ta zo muku daga waje na فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي to duk wanda ya bi shari'a ta me ya shari'a ta shine alqur'ani to wato fala ya dillu ba zai bata wasu duniya a cikin duniya wala ya shika ba zai kiyace masu lahirata a gidan lahira duk wanda ya bi alqur'ani duniyarsa da lahirarsa duk za za ta gyaru alhamdulillah alhamdulillah wasu yan kuma kaya sun lalata muke a ga wannan musulmi shi Allah ta yi sun sallah ta da da adalci shi ne sun sun sallah ta mala ba su lafiya ma lafiya na yin su sallah na ba mu lafiya na ba mu zaman lafiya da mu lafiya suke zo ta mala ya mata albarka tsaron mala shi ne su Allah ya yi su ne sun suna ta baraka ta Allah ya kare mu Allah ya zama dukkan bukatun mu da nufin mu da shari'a na mai da shi kan su wanda zai mahalin na Allah ya ja masa bukatun Allah ta wani suka nuna wasu ya kuma ma'adda Allah ya ja masa bukatun ta salatul fatih فاتحة صلاة الفاتح
أنت صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ آمين. آمين. فاتحة